أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci masjidu al'ansar a cikin karatun littafinmu na sharhul manzuma arra'iya fi sunna na babban malami abul qasim sa'ad bin ali bin muhammad aljanzani rahimahullahu ta'ala wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na uku a cikin wannan littafin a yau ranar litinin shidda ga watan muharram shekara ta hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da 24 ga wata na bakwai shekara ta 2023 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na goma yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na goma sha ɗaya. Ya ƙul Abul Qasim Aljanzani rahimahullahu ta'ala, wa mashtama'at fihi sahabatu hujjatun wa tilka sabilul mu'minina liman sabar. وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بالجزر ففي الأهز بالإجماع فاعلم سعادة كما في الشذوذ القول نوع من الخطر ومؤترد أترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن جبر وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأجزرهم علما مقيم على العسر وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يسجي إلى, إلى كل من حذر يقول الجنزاني رحمه الله تعالى وما اجتمعت فيه الصحابة هجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما لم يكن في أسرهم متعارفا وما لم يكن في أسرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بالجزر وجاء به من بعدهم رد بالجزر ففي الأهز بالإجماع فاعلم سعادة ففي الأهز بالإجماع فاعلم سعادة كما في الشذوذ القول نوع من الخطر كما في الشذوذ القول نوع من الخطر ومؤترد أترك اعتماد مقاله ومؤترد أترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن جبر يفارق قول التابعين ومن جبر وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأمثل أهل العلم فينا
وأكثرهم علما مقيم على العثر وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يسجي إلى كل من هزر زادكم الله من فضله وتوفيقه malam bayan ya yi zance akan cewa hatsari ne ƙin bin magana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma fitina ne yake cewa wa fitarki amril mustapha fitnatun fazar a cikin barin umarni na al-mustapha annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai fitina fazar don haka ka bari khilafan lazi kad qalahu watul wa atabir yanzu malam sai zai i da zancen shi bayan yayi zancen alqur'ani yayi zancen sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zai kawo wani abu wanda shi ma sunnan ne sai malam yake cewa a baiti na goma sha ɗaya wa majtama'at fihi sahabatu hujjatun wa tilka sabilul mu'minina liman sabar abinda sahabbai suka yi ijtima'i a saman kan shi wa majtama'at fihi sahabatu hujjatun shi ma hujja ne duk abinda sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi shi ma hujja ne wa tilka sabilil mu'minina ai wannan ita ce hanyar mu'minai liman sabar anan malam me yake so ya ce anan malam yana zance akan ijma'i na sahaba da bayyana girma na sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam malan sai ya ce ayyu amarin yujma alaihi sahabatul kiram dukkan lamari wanda sahabbai suka hadu a saman kan shi fahuwa hujja to hujja ne wala ya suguli ayi ahadin muhalafatu ba yarraba da kowa ya saba ma wannan maganganu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don saboda ijma'i na sahabbai hujja ne bittifaqi ahlil ilmi kuma hallo i'timadan ala qawlihi ta'ala wa i'timadan ala qawli rasulihi sallallahu alaihi wasallam kenan ba aka bane ba kenan bayan maganan manzan Allah subhanahu wa ta'ala sai sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai kuma ijma'u sahaba kenan awwalan alƙur'an saniyan as-sunna salisan al-ijma'u kamar yadda za a zo kuma a rabi'an shi kuma alƙiyasu kenan yanzu malam yana zance a saman ijma' ne wa man khalafa ijma'u sahaba kuma duk wanda ya saba ma ijma na sahaba to kana mubtadi'an inda ahli sunna wal jama'a ya kasance wannan mutumin ya kirkiro wani abu ne dan bid'a ne a wajen ahli sunna wal jama'a fa innahum muttafaquna ala anna ijma'ahum hujja fa fihim al khulafa'ur rashidun a cikin sahabban nan ne akwai khulafa'u rashidun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati hurafa rashidin sannan kuma hallo wa hum hairul qurun su ne mafi alherin karni in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hairun nasu karni mafi alherin mutane karni na wanda suka zamna tare da ni wa humul lazina shahidu tanzil kuma hallo su ne wanda suna na aka sabkar da alqur'ani bar wani wani ma ayar da take sabkowa a saman kan shine take sabkowa kuma hallo he ta shahe mu duka gabaki daya irin su Umar bin Hattab la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadalla irin na su wannan matar da tazo tana kai kukan mijinta qad sami Allahu aw lallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah shine malam in buku manta ba a darasi na farko malam yayi bayani akan cewa wa nahjul huda falzamhu waqtadi bil ula kuma shahidin tanzila allaka tanjabir malam ya yi bayani daman a baiti na biyu kenan sahabbai su ne wanda suna nan aka sabko ma da alkur'an wa ahazu dina addan suka ɗauki addini suka riƙe shi riƙe na tamna wanda sun riƙe shi da matamna bai kamata ya baya kurce ba ba sakai na kashi irin namu na yanzu kenan anan malam yana mana ishara ne akan cewa fa bai kamata ba a saba ma maganar sahabbai in ta ci karo da ta magana ta wani malami ko ma wane ne in dai ga yanda sahabbai suka ce suka fasara hadisin ga yanda sahabbai suka fasara aye kai ba ka zo ba ka yi wani fasarar taka ta hadisi na daban ko ka fasara aya ta daban da kai da sahabin waye sani inan babu ka babu ma tantama babu ma wajahul muqarana wanda su ne aka sabko a gabansu kuma su ne suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ce wa tilka sabilul mu'minina ai majtama'at alaihi sahaba abinda wannan sahabban suka zamna a saman kanshi wannan shine hanyar mummunai wa tilka sabilil mu'minina ai tariquhum wa nahjuhum sabil tariq wa nahj hanyar su al'ahj bima ajma alaihi sahabatul kiram radiyallahu anhum wa arrahum kenan wannan hanya ce ta mummunai anan malam sabilil mu'minin kamar ya ciro shi ne daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waman yushaqiq rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lahul huda duk wanda ya saba ma manzon Allah bayan shiriya ta bayyana a gare shi wa yattabi gaira sabilil mu'minin huna mahallu shahidi ya bi hanya wadda ba mummunai ba wa'insu mummunai suka yi sabbai babu wa yattabi sabila gairal mu'minin ya bi hanya wadda ba ta mummunai ba nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam da sannu za mu jubuntar mushi abin da ya jubunta wa nuslihi jahannam kuma zan mu sanya shi jahannama ta kona shi wa sa'at masira wannan makoma ai kuma tamu nan a cikin suratul nisa kenan ai ittiba wa ayu ittiba'in li ghairi sabilil mu'minin a'zam min tarki ma ajtama'at alaihi sahaba wata hanya ta hi zama hanyar mummune fiye da hanyar sahaba amsa ita ce babu imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin wannan aye yake cewa anna ittiba'a sabilil mu'minin hiya siffa mulazima li ittiba'il huda bin hanyar sahabbai ita ce hanya wadda ta yi dacewa ta hanyar shiriya li'anna ittiba'a sabilihim huwa ittiba'ul huda dan saboda bin hanyar su ita ce hanyar shiriya fa qala rahimahullahu ta'ala sai ibnu kasir yake cewa wa man yushaqiq da karanta wannan aya wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira yace ai ومن سلك غير طريق الشريعة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شك والشرع في الشك وذلك من عمد عنه بعد ظهر له الحق وتبين له واتضح له ومن يتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازمة للصفة الأولى ibn kasir ya akkada akan nan akan cewa wannan sabilil mu'minin anan ana nihi da sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dan shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari wanda ya saba to Allah shi ma zai saba mashi ba a so mutum ya hima alheri kai shiru aka ce wannan abin aya ce ta faɗa ko annabi ne fada ko kuma sahabban manzon Allah haka suka yi ya hima alheri ka ƙi da ka mununta abin ko kuma in wani yana yi ka ƙaryata ayoyi da dama sun zo suna wa'idi akan irin wannan abin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadis sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ku bar ni da wanda ya karyata da wannan zancen da sannu zan mu huto mai ta inda bai sani ba ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa falamma zagu azagallahu quluba lokacin falamma zagu lokacin da suka karkace azagallahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu kenan in ka karkace ma alqur'ani da hadisi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma Allah sai ya karkata zuciyarka shine anan malam ya ce wa tilka sabilul mu'minina liman sabar as-sabar fil lugha imtihanul gaw wa sabarul umur taqassi haqiqataha wa ta'ammuq fiha kenan afkuwa cikin abu da zurfi akan cikin wani abu kenan hanya ne wannan ta mummune ga wanda ya zurfufa yake neman gaskiya kenan ai من سبيل المؤمنين اتباع ما أجمت عليه الصحابة الكرام وأرداهم سيما لك توا أبيتنا قوم شابيو وما لم يكن في أسرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل جزر وما لم يكن في أسرهم دكان أبن بكسن تيبا ألوكة تنسو أزامننسو وما لم يكن ما اسم الموصول بمعنى الذي اسم الموصول بمعنى الذي kenan kama an ce wallazi la yakunu fi asarihim dukkan abin da bai kasance ba a lokacin su addamir yaudu ila sahaba su suwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muta'arifan ba a san shi ba waja'a min ba'dihim kuma yazo bayan su rudda an mai da wannan abu bal juzir bari ma an yi tsawa akan wannan abun a nan ana nuni ne ana ishara ƙa'ida ce ya kamata dukkan musulmi ya yi aiki da ita anna malam ya kun dinan fi zamanin sahaba fala ya kunu dinan fi ma ba'adu dukkan abin da bai kasance ba addini a lokacin sahabbai ba zai zamanto ba addini ne a wannan lokaci duk abin da ba addini ba ne ba a lokacin sahabbai to ba zai zamanto addini ba a wannan lokaci shine imamu maliku kasa ana anan bangare ana cewa mu malikawa go imamu maliku rahimahullahu ta'ala yake cewa malam yakun dinan zamana muhammadin wa ashabihi dukkan abin da bai zamanto ba addini a lokacin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da sahabban shi radiyallahu anhum ajma'in falan ya kuna aliyau madinan a yau ba ya zamanto ba addini ne in imani ne baka hi sabon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam in ilimi ne baka hi sahabban manzon Allah ba sallallahu Alaihi wasallam in ganewa ce baka hi sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ganewa su bu su yi ba in ka kago kayi sai a ce to kahi su ilimi ne ko kahi su ganewa ne ko kuma a'a kai ne ya kamata ka huddo ba su ba kenan shi ne ake cewa imam malik ya cewa malam ya kundinan zamana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi falan yakuna al-yawma dinan abin da bai kasance ba addini a zamanin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da sahabban shi to ba zai kasance ba lan bai ba a ce ba lamma lan a abada ba zai kasance addini ba a yau malam anan ya kawo magana wadda tana waƙi na al'asar sai ga mutum ya hudu wani abu sabu yana zaton addini ne ya ce addinin karanta alkur'anin da ake shine kaza komi da ka gani addini a tsare ki in ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi ba to bid'a ne kamar misali karanta alkur'ani a asali menene lada ma mutum yake samu go amma akwai lokacin da ba a karanta kamar in kai ruku'i ka karanta alkur'ani ko in kai sujada ka karanta alkur'ani in kai kayi mi ka yi kago ka kago annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kai kuma ka ce a karanta alqur'ani to shine wannan bambancin kago kuma hallo da bin sunna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Huzaifa yake cewa kullu ibadatin la yata'abbadu biha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha dukkan ibada da a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ta ba to kuma kar da ku yi ta ibn mas'ud hallo shi ma mun karanta a irin wannan majalisin lokacin da yake ma wanda suke ƙago wani abu su sanya shi addini yake cewa laqad ji'tum bi bid'atin zulman haƙiƙa kun zo da bid'a wannan akan zalunci an faddaltum ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilman ko kuma ilminku ya yi ilimin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ko kuma ilminku ya yi ilimin abubakar da umar da usman da ali ko kuma iliminku ya yi na sahabbai ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su kuma hallo su ma sun yarda da shi ibn mas'ud haka yake gaya ma tabi'ai kenan anan malam yana mana kashedi akan cewa dukkan abin da ba a san shi ba a lokacin sahabbai to wannan abun kage ne bid'a ne wali haza khayyarahum bainal amrayn yake cewa ko kun yi sahabbai falala ne ko kun yi sahabbai ilimi ne kenan malam yana nuni ne akan cewa dukkan alkhairi fa to alkhairin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ne da alkhairin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shar'anta ne a lokacin sahabbai don saboda annab sallallahu Alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da aka yi da komi na addini a cikin suratul ma'ida aya ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islama dina a yau an cika muku dukkan addininku kuma an yarda muku musulunci shine addini to kai yanzu in ka kawo wani abu ka ce ba a cika ba kuma Allah ya ce an cika yana shine hatsarin ƙago wani abu ka sa shi cikin addini gwanda ma ka ce al'ada ne amma ka ƙago ka sa cikin addini alhali ba addini ba ne kuma hallo ka ringa fada wannan kaman kana fada da alkur'ani ne kaman kana faɗa da sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai Malam yake cewa a baiti na goma sha uku, fafil ahazi bil ijma'i fa'alam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli nau'un min al-khatar fafi ahzi bil ijma'i in ka ɗauki ijma'in sahabbai fa'alam to ka sani sa'ada akwai rabauta bin sunnan manzan Allah da bin sahabbai akwai rabauta kama fi shujuzil qawli nau'un min al kuma an karki bin su kan bi nau'in su mutane tsirarru wanda ba a san su ba to nan akwai wani nau'i na hallaka zakka abka cikin khatari kenan al-ahzu bil ijma'i sa'ada لأن من كان على ما أجمع على صدر الأول والرئيل الأول فهو على سبيل المؤمنين don saboda duk wanda ya bi mutanen horko sahabbai to yana shiga cikin hanya ta mummunai wa man kana ala sabilil mu'minin fa huwa ala sabilis sa'ada kuma duk wanda yake hanyar mummunai to yana hanyar rabauta wa man kharaja an sabilihim amma duk wanda ya huta daga hanyar su sahabbai ya huta daga hanya ya kawo nashi na daban to fa huwa waqa'a fil khatar hakika wannan ya abka a cikin khatari wal iyazu billah shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasabiqun al awwalun min al muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan nan yabo Allah subhanahu wa ta'ala yake ga sahabbai kenan kuma hanyar tasun wannan ita ce hanyar rabauta kama fi shizuzil qawli kamar duk wanda kuma hallo ya bi ashaz ko a da larabci ai akwai wani karin magana yake cewa ashazu la yuqasu alaihi ashazu la yuqasu alaihi kuma karin magana aka san haka aljama'atu rahma aljama'atu rahma kenan wa shazu la yuqasu alaihi to in ka bi shaz to kana nau'un min al-khatar ko a hausance in kura ta biyo jama'a kai he ka ware ka bi hanyar ka daban to wannan kura ba ta bi jama'a wannan ba kai wanda ka ware ita za ta bi in hallaka ta zo za ta tahi da kai kenan ga hanya nan wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo da ita an san su wane ne amma wani ya zo baka san shi ba kawai ya huddo wani abu ya ce addini ne kuma hallo ka bi shi kaga an ka bi shi ka afka cikin hallaka kenan malam anan kamar yana jan kunnen mu ne akan mu kiyaye dukkan lamari mu ringa dibawa mu ga yaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi barandana irin wannan lokacin wani he ka hadisi ya mai wata fasara wanda wannan fasara ko baban shi bai fasarta ba haka kakan shi bai fasarta ba haka barandana a jihohin sahabban kuma duk gari a ce kai kaɗai ne mai wannan fasar ko a ce duk afirka kawai kai kaɗai ne zaka fasarta sahihul buhari haka nan ka kawo ka ce ai ga abin da ake haka kuma wanda suka yi littafin ba haka suka fasara ba to kaga wannan ai shine sabilud dalal hanya ce ta taɓata sai mala yake cewa a baiti na goma sha hudu ومؤترد اترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن جبر ومؤترد كاغا وندي يكوتشي يكوتشي ما قال الله يكوتش يكوتشي ما قال الرسول اعترض عن الحق يا سبك أسمن قسكيا كوتشي واعترض اترك اعتماد مقاله ka bar jinginuwa a kan zancen shi yufariku ƙaular tabi'ina yana saba ma maganganun tabi'ai wanda suka huce wa man gabar da wanda suka huce tun kahin ma tabi'an a ce madi a ce gabir madi ya yi zamantawa kusa gabir shi kuma a can nesa yake a ce al'ayyam al-gabira al'ayyam al-ghabira kwanaki wanda suka huce wancan lokacin ana zaka wancan lokacin an ce al'ayyamul madiya tana yi wa jiya ko shekaran jiya amma an ce al'ayyam al-ghabira to shekarun ba kaɗan ba ne ba waman gabar yi fari ƙoƙawar tabi'ina waman gabar kenan hazihi siffa lil mu'taridin siffa ce ta wanda suke kauce ma ƙalallahu ƙalar rasul sai kaga sun saba ma maganganun tabi'ai sun saba ma maganganun sahabbai sun saba ma maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faman kana muhdisan li aqwal duk wanda ya kasance mai kirkiro zance ne ta halafa qaulas sahaba hakika ya saba ma sahabbai ya saba ma fada ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma faɗa ta tabi'ai ya saba ma dukkan malamai magabata wanda suke akan nahaju salih sai malam yake mana kashiri yake cewa ihzar min kalamihi ka kiyayi zancen shi wabta'id an aqwalihi ka nisanci zantuttukan shi kenan wannan tahziri ne min al-musannif rahimahullahu ta'ala min kulli qawlin uhdisa mufarikan sahibuhu qawlu sahaba wa qawlu tabi'in malam sai ya ci gaba zai ida bambancewa a baiti na goma sha biyar sai malam yake cewa wa amsalu ahlil ilmi fina tariqatan wa agraruhum ilman muqimun alal asar malam zai kawo honibo ya kawo manya-manyan misali example na manya-manyan malamai wanda in ka gansu ka san malaman Allah ne kuma hallo ya kama misali na wani manya-manyan malamai wanda in ka gansu kawai a riga ne kattan jahilai ne sai malam yake cewa wa amsalu ahalil ilmi mafi girma amsalu khiyarahum kenan ismu tafdil ne in an ce amsal an ce afdal khiyarahum wa afadiluhum wa muqaddimuhum wa ahasinuhum kenan mafi girma mafi falala a cikin ma'abuta ilimi a cikinmu tariƙatan wanda ya hau hanya ta sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa agzaruhum ilman kuma wanda ya yi su guzuri na ilimi muqimun alal asar mutumin da ya tsaya akan al'asar in an ce al'asar yana ɗaukan fasara guda biyu al'asar yana ɗaukan kawai an ce ja'a fil asari yana ɗaukan ja'a fil hadisi an ce al'asar ya zo hadisi fasara ta biyu an ce ja'a fil asar ana nihin maganganu na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ita ta yi shahara a cikin mustala na ilmul hadis in an ce al'asar to maganganu na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma hallo tana ɗaukan magana kuma hallo ta hadisi kenan duk ilimin mutum inda ya saba ma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to jahili ne ba mai ilimi bane ba duk iliminka in dai ka ringa mu'arada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wani zancen ilimi kwana biyu ba kun gani a BBC ba wata ta hoto tana zance a saman tsakaka tana kawo sabuwar fatawa tata wai ita ta yi bincike akan cewa wai tsakaka ba ta da wani kwazon na ga wani malami yana mata raddi yana cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to ga magana annabi kuma hallo ga magana kiwo ne zan mu bi ɗaya kenan kuma hallo yake cewa mu ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana abu ba ruwanmu da he mun gano kawai mun san akwai alheri a ciki ya ce ko cewa ya mu kashe ki za mu kashe ki amma ita ta hudo ta saba wai ta yi bincike wai tsakaka batta da wani fazon batta da wani binciken ki na banza ne to kaga abubuwa ne kamar misali yake nuna jahilci na mutum shine duk ilimin naka in dai ka kauce ma qala Allah ka kauce ma qala Rasul har yanzu da sauranka duk wayewarka baka iya karanta alqur'ani ba ina wayewa duk wayewarka baka iya karanta hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina wayewa abin tausayi ne akwai tausayi game da kai yanayin wannan abu ne wanda ya kamata mu kiyaye duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma ka ɗauke shi kakka auna shi da hankalinka kuma akwai lokaci mun karanta a darasi na baya yanzu ba akan kuda ba sun fara ganowa kafirai da ba ta suke kazamta ne ba yanzu suka gano akwai fazon guda a fiffike na kuda kuma hallo akwai lahiya a fiffiken guda to duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma to ka sani akwai alkhairi ka yi itimadi da shi shi ne ma na cewa duk iliminka in dai ka kauce ma shari'a ilimin banza ne ya ce in kana neman kuma halin mafi alkhairin masu ilimi shi ne mukimun alal asar wanda ya tsaya a gurbi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wani nazumi yake cewa a baharul kamir yake cewa دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار دين نبي محمد الدين أن محمد صلى الله عليه وسلم أخبار لابارين دسنوني حدثيني غاسنا نعم المطية للفتى آثار ما دل gabawa wanda ya hau gurbi na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine fal'asar ma yu'saru an nabi sallallahu alaihi wasallam an ce al'asar duk abin da aka samu su ma sahaban a wajen wa suka samu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan ma yu'sar an nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma atharan dan shi sa wa'insu daga cikin magabata ma suke yin littafi sai su ce al'asar asarur rasul sallallahu alaihi wasallam fil ahadith al marwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam والأثر أيضا ما يؤثر عن الصحابة والتابعين abin da aka samu daga sahabbai hallo aka samu daga tabi'ai shi ma ana ce mai al'asar wanda su ma sun bi tafarki ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad bin sirin rahimahullahu ta'ala yake cewa kanu ya kuluna iza kana rajul alal asar fa huwa ala tariq idza kana ar-rajulu ala al-athar fa huwa ala at-tariq idan mutun ya kasance a saman gurbi ne na manzon Allah sallallahu ko na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda yana saman hanya madaidaiciya yana tariq al-mustaqim amma man taraka al-athar ila haythu al-ahwa أو إلى حيث الاعتماد على الأقول أو إلى غير ذلك مما اعتمد عليه الناس فهو ضل الطريق أما وندي يسابع ما tafarki da hanya ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam to wannan shine ya kauce kuma hallo ya bata. Shehul Islam Ibn Taimiyya yana cewa man fara dalil dallas sabil man fara dalil dallas sabil wanda ya bar dalili to hakika ya bar hanya ya bata hanya shi ta bace wala dalila illa ma a bihin rasul sallallahu alaihi wasallam babu wani dalili sai abinda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi bayan malam ya hadi ya ce mafi falalan malamai shine wanda ya tsaya akan gurbi na sahabbai ya tsaya akan sunna yanzu sai malam kuma hallo zai hadi akasin hakanan mafi jahilcin malamai shine wanda ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam sai yake cewa a baiti na goma sha shida wa ajhalu man talqa minan nasi mu'jabun bi khatirihi yusgi ila kulli man hazar wa ajhalu nas bi ma'ana wa ajhalu nas kenan yayi ijazul hazar yace wa ajhalu kamar malam yana ta wa ajhalun nas mafi jahilcin mutane man talaqqa minan nas mu'jib wanda yake jiji da kanshi yake bubburgewa ga hadisi na manzon Allah sai huddo nashi kuma hallo ya ringa jiji da nashi ki kaga sakare kenan kenan yana jiji da kanshi al mu'jib bima yaridu ala aqlihi yana jiji da abinda hankalin shi ya bashi min khawatirihi wa shu'urihi na daga abinda khawatir in shi da hankalin shi ya raya me da zaton shi ya raya me sai ka same shi yana mai jiji da kai kuma alhali ga yanan wa in ji malam ya ce wa ya karanta alkur'ani hallo ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya bari sai ya kauce gaya ya karanta hadisin ya sani ya karanta aya kuma hallo ya sani amma sai ya bari ya huce ina sauraron wani malami akan salati na bude sallah yana kushewa kuma hallo wani ɗalibin shi ya ce akwai taho a hadisi kuma hallo ya karanta hadisin ya ce an karanta amma kai malaman ka haka suka karantar da kai kuma ga hadisin nan to kaga wannan ai bata ne wannan ai hallaka ne ga ya hadisin ya sani kuma hallo ya ci gaba da wa'azin nashi kuma ina jin shi kuma hallo ya ce kalal buhari ana kan ya ce kuma imam buhari ya ce kuma ya yi istishadi kuma hallo da magana na imam buhari wanda ga yanar sallah kaga a baya ake kwarai wanda addu'a ta bude sallah kana inkarin ta to wannan ai akwai matsala kenan shine wannan ga qur'anin kuma hallo ga hadisan amma kuma hallo ba a yi aiki da shi ba ilmun bila amal in ji larabawa ilmun bila amalin ka shajaratin bila samari ilmun bila amalin ka shajaratin bila samari ilimi babu aiki ai kamar itaciya ce wadda bata yin a'a kamar salul himari ya hamilu asfara kamar kwatankwacin jaki ne yana ɗaukar littattafai a saman kansu wanda ba ya iya tsaya ya karanta wannan littattafan ba wa iza takallama la ya takallama bil aya ga ayan nan amma in zai zance bai zance da aye wala bil hadis hallo bai zance da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa innama yatakallam bi khawatirihi bari dai yana zance da sarran shi wa fi ashiya'in yahtari'uha da wa'insu abubuwa wanda yana kaga su wannan shi kuma yana nunawa akan cewa fa shi duk in ba shi ya faɗi wani abu ba to bai kamata a yi aiki da shi ba to kaga alama na naƙasu wanda ka ringa ji kai ka hi kowa a rayuwa duk wanda ya sa a ran shi ya hi kowa to wannan akwai alama na hauka tare da shi a ilimi a kuɗi a ƙarfi a lahiya a dukkan abubuwa in dai kai ka sa ka ce ka hi kowa to sai dai a fasara a ce ka hi kowa jahilci wa fauka kullu zi ilmin alim kenan shine malam anan yake mana kashedi da irin wa'innan mutanen wanda ga sunan da alkur'anin ga sunan da hadisin amma sai dai su ringa kawo ilmul kalami kawai ilimi na zancen banza haka wane ya ce kaza wane ya ce kaza sun bar lahu ƙalar rasulu sun saba ma Allah sun saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan kenan kamar malam yana mana kashedi ne akan cewa mu guji irin hawatir na mutakallimin sarrai na masu zance haka ba tare da aya ba ba tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai tatsuniya al-ilmu bil kalami jahal in ji malamai kamar yadda Abu Yusuf yake cewa al-ilmu bil kalami jahal wal jahalu bil kalami ilm al-ilmu bil kalam jahal ilmi da zance jahilci wal jahalu bil kalam kuma hallo jahilci da zance ilm kuma hallo wannan ilimi ne ai inna man ta'allama al-kalam wa tawassa'a fihi fa huwa fil haqiqa ta'allama al-jahl duk wanda kaga kawai shi ilmul kalam ne tsantsa zai doka ya zurhuha a cikin shi ba ruwan shi da qala Allah qala rasul to wannan ba ilimi bane ya doka jahilci ne ya doka Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa la an yubtala al-abdu bi kulli ma nahallahu anhu siwa shirk khairul lahu min al-kalami da a ce Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabi bawa da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana banda shirka ya hime alkhairi game da ilimi kawai na zance hakana yana anan ya kamata mu tsaya abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada ya datar da mu ya sa mu yi aiki da shi abin da muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani da arziki tsarkakakke da aiki amshashe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نؤوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك